المد اللازم الحرفي المد اللازم الحرفي kishiyan almadu lazimul kalimi ne mabanci wannan ko shi almadu lazimul harfi ana samun shi ne a harafi wancan ko a kalma a takaice shi ma ya kasu kashi biyu idan muka sami harafi mushaddad a gaban alif ya zama harfi musakkal idan muka sami idan muka sami harafi wanda yake sakin a gaban harafin da ya zama almadu lazim harfi al-mukhaffaf to a takaice takaitawa kawai ga inda ake samun al-lazimul harfi musakkal nan na farko alif lam mim idan Allah kai muka zo cikin hidaya to zan ne kuma sai mu kara wasu a karatun mu akai mu ga ya aka ya zama harfi musakkal duk alif lam mim sai kuma suratul araf alif lam mim sad sai kuma suratul ra'd ألف لام ميم را haka ne ko sai kuma menene tasim mim a kasas da namli shuara da kasas ko ita namli babu babu babu babu memun guda nawa kenan biyar ne kaf haya ayin sode ba mu ba mu sakara guda insha Allah ta'ala waɗannan su ne harfi yasin sai dai idan muka yi itibari da waɗansu riwayoyi to za a iya samu kama a wajen yasin kamar misalin wajen warshu yasin wal ƙur'ani hakim wasai wajen yasu abin nan wajen warshu kaga tasimim a wajen hamza ma shi ba ba ba musakkal bane to tasin mim shi aka yi karanta shi khalaf da khallal hamza to bari dai mu ci gaba amma sauran dukkan su mukaffaf ne na'am sauran dukkan su mukaffaf ne kamar misalin alif lamra kamar misalin toha a manta da malama maryam ko ain sin kof sai kuma yasin hamim kof صاد حميم أكم ربطكو نون والكلام إذن كذوك لون حالة الوصل سما سنا دا ينا دا مثقل أنا تما با سورن باسو مكي با سيكم ونيني eh kaf haya ayin sod waɗannan su ne mukaffaf in Allah kai mu darasi mai zuwa cikin hidaya to sai mu wasa a su kowanne sai mu buɗe shi mu ga ya aka yi zama sakal din insha Allah ta'ala jama'a mun fahimci su ko to Allah ya sa mu dace sannan mu lura da kyau a to bari dai mu ji kawai almadu lazim harfi musakkal almushba wa huwa an yujida harfun shine a samu wani harafi fi fati ba'dhi suwar a farkon wadansu surori hija'uhu asalinsa ma'ana kamar huruful hija ko za a samu wani harafi ne guda daya amma harufansa ala salasati a harufin ku duba da kyau ku ga idan muka ce sin harfa nawa ne nan wajen kai wajen lokacin karanta haka za ga harfa guda uku to shine ma'ana hija'uhu awsatuha harfin maddi tsakiya akwai harfin madda ga yawon nan ko wa salisu sakin harfi nan kuma ya daure muka yi ko to akwai su da yawa ina haka insha Allah idan muka zo cikin hidaya za mu gan su fa yin digam al harfin ladhi ba'da al harfin maddi kana musakkal idan kai idgamin harfin da ke gaba harfin madda zan musakkal to shi ma nan gaskiya hanyar da aka bi nan da dama ana rikicewa da dama ana rikicewa amma kar ku damu idan Allah ya kai muka zo kawai a kiyaye wannan kawai ga musakkal kin harfi musakkal kawai ga mukaffaf shikenan kawai banda waɗannan insha Allah sun ta'ala to to to banda alqur'ani kuma sai ina Allah ya kara fahimtar da mu idan aka idiga mu harafin da ke gaba harafin banda ya zama musakkal misali alif lam mim ka karanta alif lam mim idan muka idiga mu wucin nan mimun cikin wucin nan mimun din ya zama almadul lazimul harfi almusakkal to a gaskiya yadda aka biyo ta wannan hanyar shi ma dai kawai dai akwai dan magana yana bukatan a tantance shi a tace shi a rubuta shi ta yadda kowa kai tsaye kawai za a gane Allah ka samu dace Allah ya bamu iko muna nan ina nan nima ina yin na Allah shi ya sare mana wa miqdaruhu sittu harakati ana jin shi ne har da harka shida wa in lam yudigam in ba idgami makana mukaffafan ya zama mukaffaf صاد والقرآن kaga sode na zai akan menene dal ko shin dal din na cike da ita cikin wawun ai ba na karanta ne kamar haka ba sawwal qur'an inda na karanta ne sawwa to na yi idgami kenan Allah shi fahimta da mu kaman qaf nun wal kalam qaf wal qur'an wa ma shi ba zalika al mad lazim al harfi al mukhaffaf ko kuma al mukhaffaf al harfi wa kuma ma idza sama sukun al asli shine idan ka samu sukuni na asali ma harfin maddi tare da harfin madda sun hadu fi harfin ne za a tsaya kai babu fi harfin hija'uhu ala thalathata ahruf ga wani harafin da asalin sa harfa guda uku ne watan wajen furishi zaka samu harfa guda uku wala yurad lahu al-idgham ba amma ba bijiro mishi da idgami ba mislu qaf sad wa miqdaruhu sittu harakatin ko to ya ce idza sama sukun al-asli ma harfin maddi yanzu nan alif lam mim kaga wacce nan mimu din tana da sukun ne asli ma'ana asalin mimu din dama daurariya ce wajen karatu to idan aka sami sukun din nan ya haɗu da mene harafin madda ko don ga za a idiga mun wannan cikin wannan ga harafin madda gaba ba wannan ba misali wannan ga yawon tana da sukun asli ko to ga nunin afon eh na'am ga ya'un harafin madda ga sukun asli sun hadu mun gane kai guda mu zamu zo shi a gaban Allah da idan muka zo cikin hidayatul mustafid za mu fitar da bayanan Allah da yanda in Allah da za a fahimce shi yanda suka jero shi ne nan to an yi shi ne cikin abin na gurguje dai filajala to Allah shi bada lada wal huruful latif fi awali suwar kisman harfan da ake samun sa farkon surora surori surori ne guda na guda 29 to za mu je ne faga baki da uwa suratul bakara suratul ali imran araf yunus hud yusuf ra'ad alhaji ibrahim to ko baka bane yanwa a to suwa suka fara aikin hajjin suratul ibrahim ba su ne ba to alhaji ibrahim yawa daga nan kuma sai mu zo hijir ko sai mu zo ina sai mu zo malama maryam sai mu zo taha sai mu zo shara ne to to sai mu zo shara barakallahu fikum namli qasas ankabut rum lukman sajada yasin sad sai shura ghafir suratul mumin ghafir ko sai shura sai suratul masabi fusilat ko daga fusilat sai mene sai shura zukruf dukhan jasiya ahqaf qaf sai nun wal kalami an kai sai an ga siga mutahaljimu kenan ma'ana an kai in mutasanar ko to waɗannan surin surori guda 39 waɗanda suka fara da waɗannan haruffan duka waɗannan haruffan su ne aka tara su aka haɗa su a cikin kalma ɗaya nassun hakimun qati'un lahu sirrun duk waɗannan haruffan da ke faru waɗannan farko surorin su ne ana aka haɗa su akwai wani littafi lissunin littafin atufatul ambariya shi kuma ya hada su kamar haka silhu suhairan man qata'aka nassun alkur'ani wani nassi ne hakimun mai hikima kati'un mai yanke duk wata jayayya lahu sirru akwai sirri tare da shi sosai wannan kuma man ka aka duk wanda ya yanke zumunta da kai silhu to kai ka sada zumunta da shi so hairan da jijjifi ga kai da zaka fara karanta nan man ka aka duk wanda ya yanke zumunta da kai silhu kai ka sada zumunta da shi so hairan da jijjifi ma'ana saharan da su bayi ko to da jijjifi kai ka sada zumunta da shi To, waɗannan harufan me yasa suka ce a nan na farko ana kawo ta kisa cewa wani ba misiri ya taɓa likita ya tafi ingila zuwa ƙaro ilimi. Asibitin da ya sauka an samu wasu mata guda biyu sun haihu a lokaci ɗaya. Wannan ta haifa namiji wannan ta haifi mace. To sai aka manta ba a sa alama ga wancan ta haifi namiji ba wancan kuma ta haifi mace ita ma haka. To aka takaici sai aka je aka wanke yana bayan da da su sai aka zo aka rasa wace ce za a bata ma namiji wace za a bata mace duk yadda za a yi a gano wace take namiji ta ɗiban jini ta waye waye duk an bi ba a gano ba to karke sai suka samu wannan likita suka ce to kai kana cewa komai akwai akwai alkur'ani sai ce eh suka ce to ka raba mana wannan gaddama sai ce to a bashi dama zai tambayi malamin sa yana buga waya tambayi malamin sa sai ya faɗa mishi ya ce a malamin ya ce to ai wannan mai sauki ne Allah ya ce li zakari mislu hazzul unsayin ko raban gado na namiji kashi biyu za a bashi mace kuma kashi ɗaya ko to saboda haka kowace ta tatso ruwan noninta a auna wanda nata ya fi nauyi ita ce take da namiji wacce kuma nata aka rinjaya ita take da mace to kaga katawun kenan ya raba gaddama aka koje aka auna sai gashi ɗaya ya ɗin rinjaye ɗaya to kaga wanda ta rinjaya wanda na ta yi rinjaya automatically ita ce take da namiji sai aka bata namiji to qati wallahu sirrin kenan yanzu wa in khiftum shiga ga bainihima me za a bi fa ba su haka man min alihi wa haka man min ahliha sai a zo a zauna wallahi inda ana nufin sulhu wallahi za a samu maslaha ka gani to duk gasu nan alqur'ani nassun qati'un hakimun lahu sirrun ko menene ake nema kowace irin fada ce ko jayya ke yi wa in ta yafata ni minal mu'minina tatalu fa aslihu fa in bagat ihdakuma ala al-ukhra fa qatil lati ka gani za a samu maslaha in aka da alkur'ani to Allah ka samu dace sai kuma madallin haka ne ko a harfan to su waɗannan harfan suna kasa su kashi biyu akwai kam asal naqas akwai kuma hayyun tahur su waɗannan ana jin su harka shida za mu gan su insha Allah waɗannan kuma ana jin su harka biyu kawai za mu gan su a gaban Allah yadda wal huruf allati fi awal istur qismani ko qismun yumaddu maddan laziman akwai wanda ake mishi madda lazim marka hada madda harka shida misali misali نون كاف صاد وجسم يمد مدا طبيعيا كون دake mishi madda tabi'a harka biyu wa fiya khamsatu harufin harfa guda shida ne ya jama'u haka luka hayyun tahur zancen ka hayyun tahur ya tattara su fa misalul ha ha mim ha sai a ja shi harka biyu kawai to kaga kun ga yanda aka kasa wannan to haka ya kasa su kasa maddan shikenan kawai cikin sauki da kanin sai bayani in an yi idigami ya zama fakal in kuma idigami ba ya zama mukaffa madullin walahu harfun walahu harfan ko yana da harfa guda biyu mun riga mun ga bayanin shi da zu wa kuma alwa wal ya bi sharti sukunihima amma da sharadin su zo da dauri wan fitahima qabla kuma harfin da ke kafin su kuma zanto yana da fatha mithlu albayt alkhawf sai la dayr to amma kun ga ayin da ka su misalin haka ya zama aridu sukun ne fa ba ba ba lin ba sai an wuce ne sannan yake matsayin lin misali wa amanahum min khawf min khawfin bismillahir rahmanir rahim inna atainaka al-kawthar to ai haka ne ya zama lin amma a haka a tsaya yana da hukuncin arilin sukuni za mu gani insha Allah a gaba maddi sila sila wa dan kasimu ila kismain sila ta kaskashi biyu akwai sila kasira akwai sila tawila wannan madda ana samun shi ne a lamirin ha'un hakuri idan aka ja hakurin da wawun lafziya ko kuma ya'un lafziya za ga na rubuta su haka wawun lafziya hawun lafziya aka ja harka bito ya zama sila kasira kenan idan kuma aka sami ga ha'un din a gaban sai aka sami alhamza ko kuma ga hawun din ga ya'un nan sai aka sami alhamza a gaba to ya zama sila tawila ko kamar yadda za mu gani yanzu waje idza kana kama qabl ha'i harfan mutaharrikan shine duk lokacin da aka samu harafin da ke kafin ha'un ya zama harafi ne mai wasali misali innahu kan innahu kana bi ibadi innahu kan hu kan to anan sai mun lura da kyau akwai wadanda suke fitar da wawun din ta hanci innahu ka innahu hu hu to wanda kaga sai a gyara musu ko sai dai zama innahu hu saboda yana fitowa ne ina ta ina ta halk lahu ma fi samawati fa in kana ma qablahu sakinan sharadi idan za a yi sila din to harafin da ke kafin ha'un din dole sai ya zama mutaharrikan ya zama mutaharrikan idan harafin da ke kafin hau din ya zama sakin ne to ba a madda a kowace riwaya sai dai kira'an abdullahi bin kafir kamar anhu wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in ba za a isla ba anhu anhu amma idan kana kira'an abdullahi bin kafir ne wa humu yanhauna anhu wa hum وينأون عنه وإن يهلكون شكرا mun fahimci wannan ko na'am sai menene malamai na'am wa yashtartu an la yakuna ma na'am wa fa in kana ma qablahu sakinan fala madda fihi kamar misalin wannan zalikal kitabu la raiba fihi huda fihi huda ba za ka ce fihi huda ba me yasa ba za ka sila ba saboda an samu ya'ul maddi ko minhu ayatun muhkamatun minhu me yasa ba za ka ce minhu ayatun ba saboda an samu nunu sakina to haka wacce nan ka'ida take sannan kuma sharadi a gaban sa kada a samu hamzatu waslin ko harafi sakin in aka samu harafi sakin shi ma ba za a yi sila ba sai dai kira a shazza ne kawai za a yi sila to kira a shazza kuma na tuta baru qur'ana wala yuta abadu biha kamar misalin walahu ma lahu wala huddin wasiba wala huddin ba samu al-ma'rifa ba lam saki na gata nan ko to ba za a yi sila wala huddin ba hadha khata sunna ba ta zo da wannan ba sai dai kira shazza kawai Allah ka sa mu dace to idan aka samu harafin da ke da sukun kafin hawa din ba za a yi madda ba za a yi sila ba ba za a yi madda ba silan ita ce madda nan illa fi suratul furqan kawai ويخلد فيه مهانا فيه مهانا أنا ني رواية الحوصة أكسامي أنا يمينيني سلانا هاون فيه مهانا و... وما قبله التسكين لابن كثيرهم وحفص معه أخو ولا كما عند الشاطبي كي بياني ومقداره مدها حركتين حركتان كو كطبيعي fihi muhana za a ja shi harka bi nan kamar madu tabi wa yashtartu Allah ya kuna ma ba'da hu mawsulan bihi sharadi ne harafin da ke gaba gaban ha'un din kada ya zama abin sadarwa ne ma'ana kada ya zanto sakin ne fa idza kana al-amru kadhalika ai ga wani karfin hali da wani kari to in al'amar ya kasance kamar haka fa innahu la tumaddu nahu qawlihi ta'ala ba ayin madda anan kamar misalin fadan Allah madaukakin sarki wa to na akwai kuskure ko da ke akwai alarammomi su gaya mana akwai innahul haq wa ya alamuna annahul haq amma ban sani ba kila wani zai iya gano mana akwai innahul haq alarammomi ala dubu mana ok innahul haq min rabbin ko innahul haq min rabbin ko to alhamdulillah daidai ne nan na akwai wani guri ne can da kai zamu gan shi wala huddin wasiba saboda ma'arifa da aka samu a gaba ko sakin to ba za a isila ba wasilatun tawila akwai kuma sila tawila wa hiya ma fi ma idza kana ba'da al-ha'i hamzatu qatin shine idan an samu hamzatu qatin a gaban ha'un din fa innahu yajuzu madduha maddan mushba'a ya halasta ay ma ay madda ishba kal maddil munfasil to anan ishba'i galibi in sun kawo suna nufin harka shida ne to amma anan ishba'in ba harka shida bane shi yasa ya bukaci ya ce mene kalmadul munfasil kal munfasil kamar musu munfasil kenan za a ja harka biyu hudu biyar nahu qawlihi ta'ala ولا يشفعون بشيء من علمه إلا آمنني عنده إلا بإذنه indahu illa bi izni indahu illa na za a yi sila ko a sila nan ta zama wace iri sila tawila ce saboda zuwan alhamza din nan min ilmihi illa bima sha to wa innahu adhaka babu wacce nan a cikin alqur'ani ko ko akwai alarmumi ina wanda yake daidai cikin suratun namiji ne najmi ne mene wa annahu huwa haka wa abka to kun ga an samu kuskuren hawan din la'alla wajen ɗabi'i ne na'am wa innahu haka akwai babu mai yiwuwa wajen tabi'i ne aka samu wannan kuskuren kuma eh wannan sila ne kasira kawai alhamza kuma tana da fataha ne ko wa annahu huwa adhaka wa abka to kun ga sai mu kula da nan gurin nan sosai sai kuma madul far shi ma madul farq ne kawai mudaf ne mudaf ilayhi babu ma'rifa madul farq mun gane ko madul farq summiya bi zalika na'am kafin mu ci gaba zai yi kyau mu dan kawo misalai waɗanda za su ƙara haskaka mana me yasa ake ce mishi madul farq menene ma'ana alfarku bambancewa ko rabewa ko idan ka ce anta sakhiyun kai mutum ne wanda ke mai kyauta open handed mai kyauta sai kuma wani muka tambaya ce a anta sahiyun shin tsakankanin jimlolin nan guda biyu wacce ce take fa'idantar da tambaya ta biyu ko menene ya sa muka fa'idantar da tambaya zuwan alhamzan nan ko to kun ga yin madda da aka yi idan ka zo nan a anta sakhiyun mun gani ko ba alhamza guda biyu sun hadu ba wannan alhamzan za a yi sukun nashi daga nan kuma sai a mai da shi harfu maddin a za a ibdalin sa anta sakhiyun mun bayyana nan ko automatically na akwai alhamza guda na guda biyu akwai hamza ta asali afwan akwai hamza ta istifham sai kuma akwai hamza ta asali ko amma nan alhamza guda nawa ne guda ɗaya ne an ta safiyun to maddan nan da aka yi anan shine bambanci tsakankanin wannan sigatu khabarin kenan domin ana ana ba mu labari ne an ta safiyun kai mai kyauta ne amma a nan ana menene a nan tambaya ko ya zama mene sigatu sigatu listifham to madin da aka yi a nan shine bambance yake nuna mana cewa ashe sigan sigan tambaya ne ba sigan kabar ba ne to shine a summiya bi zalika an kira shi ne da madul farq li'annahu yufarriqu bayna al-istifham wal khabar saboda yana bambance tsakankanin sigar labari da sigar tambaya wa huwa qalilul wuqu'i shine madin da aka same shi karancin aukuwan sa ko zuwan sa fil qur'ani al-azim a cikin al-qur'ani wa fi arba'ati mawadi kuma same shi ne a gurare guda hudu fi mawda'aini min surati yunus an'am a gurare guda biyu cikin suratul an'am قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين أذكرين أصلين شي أذكرين يزنن wannan أذكرين ne sigan tambaya ne ko ko sigan labari ne sigan tambaya ne ko yau da an ce azzakaraini harrama azzakaraini harrama wannan ya ga zama sigan labari sigan khabar kenan to wannan maddin shine yasa aka ce mishi maddul farq saboda ya bambance tsakankanin uslubin labari da uslubin tambaya to nan ma na shi ma kana da fuskoki guda biyu ka iya cewa a zakarai al-ibdal ma'al maddul mushba za kuma ka iya karanta shi الذكرين الذكرين حرم ام الانثيين sai kai tasili baina baina kamar yadda muka gani wajen al'ana din nan kuma wannan kowace riwaya kana da shi الذكرين aha aha sai kai tasili الذكرين الذكرين sai kuma Allahu khairun amma yushrikun Allahu khairun kun ga shi ma gashi na yi menene istifhami me ke nuna mana istifhami wannan maddan shi ke nuna mana istifhami mun bince shi ko jama'a barakallahu fikum shi ma nan Allahu ko kuma Allahu a Allahu Allahu khairun kana da at-tasil baina baina sai kuma maddu tamkin ko shi ma wani guri suna sa almaddu at-tamkin a babu babu almaddu maddu tamkin ne kawai maddu tamkin to anan shi ma akwai kusuri insha Allah mu gani gaba za mu kara wacce ma suna fa cire shi in ka je wasu littafan ba za gan shi ba shi ne din da aka sami istima'iya aini awwawaini in aka samu wawun guda biyu sun haɗu ko ya'un guda biyu tamkin ne to amma nan ya yi kaidin shi huwa ijtima'iya aini a haɗu kuma sakin maksuma kabla haɗe tana da sukuni harfin da ke kafinta kuma yana da kasra mushaddad ko mushaddad misali kauli huyyitum huyyitum huyyitum ga ya'un nan guda biyu ko inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin wannan ya shiga kuwa na'am istima'u ya aini ahaduhuma sakin ko maksurun ma qablaha mushaddad ya shiga to Allah ka samu dace in dai muka ci gaba insha Allah sun ta'ala zamu kara ganin wannan ya an takaita shi ne a misali ɗaya kawai akwai wawun ma guda biyu والذين آووا ونصروا آووا نما akwai tamkini gurin insha Allah za mu gani a gaba Allah ka samu dace Allah shi mana jagora da kuma annabiyin والذي بعث في الأميين رسولا shi ma shi ko wa ma ashbah zalika da abin da ya kama da wannan wasu miyan madda tamkin an kira shi madda tamkin ne li'anna shidda li'anna shadda saboda an samu shadda ɗan wa akwai bambanci tsakanin shidda da shadda in aka ce shidda siffa ce shadda ita ce alaman haka tashdidi ko asali kuma shinun ne sai aka share wasu sunan aka share wasu yan khalil ibn ahmad al-basri al-farahidi shine shine fito da ita mun fahimci wannan ko yan uwa to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora duniya da lahira wannan shine karken kitabut tajwid da izinin Allah subhanahu wataala muna fatan idan Allah ya kai mu gobe za mu shiga hidayatul mustafid sannan kuma mu ci gaba da ita tufatul atfal inda dama mu kare ta